بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا درى الحميد شاتق الجوة بالقعدة shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shi daga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba kafin mu je hutu mun tsaya darasi na hutun azumi darasi na saba'in da uku shafi na ɗari da arba'in hadisi mai lamba ta ɗari hudu da biyu za mu tashi darasi na saba'in da hudu a wannan shafi dai na ɗari da arba'in sannan kuma hadisi mai lamba ta ɗari hudu da uku babul kunyati babul kunyati bil alwal a wannan littafi mai albarka na amalin yawmi wal laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alai inda muke gabatar da wannan karatu a dukkan laraba a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai ya fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da zamu malaiti babul kunyati bil alwan babul da yake magana akan yin alkunya bil alwani da launi a cewa na yalo ko black kamar dai da ake yi a cewa na baki ko bari shine launi ai cewa na kaza a faɗi kalarsa to shine ba la yi قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا زبارة بن المغلي مغلس قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد بن عبد عن حميد عن ابن عبد الورد عن أبيه رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني yace malaminsa abu ya ala sahibul musnad ya karantar da shi shi kuma ya jiyo daga malaminsa jubaratu bin al-mugalli shi kuma ya jiyo daga malaminsa abdullahi bin al-mubarak shi ma ya ji daga shehin malaminsa Humaydi an gini abi abul wardi shi kuma ya ji daga abul wardi din mahaifinsa kenan radiyallahu anhu kan yace ra annabi sallallahu alaihi wasallam rajul al-ahmar annabi sira da an ga Allah tabbata a gare shi ya ga wani mutum ja mai jan launi shi ne ya ga wani mutum mai jar fata sai yake da shi faƙala da yake an ta abul wal ai kai ne baban ja kamar yadda za ka jan cewa na ɗan ja to saboda haka shi ne an ta abul wal ƙala jubara sai jubara mai ruwa ya ce ma za a hu annabi ya yi masa kakaki annabi yana kakaki kamar yadda muka je a shama'ilul muhammadiyya in za ku iya tunawa yace ina yin kaka ta sai dai ni ba na faɗa komai sai gaskiya saboda haka annabi yana job da ake faɗa annabi yana yi amma gaskiya yake faɗa ba wai zama za a yi mu ta kawai a ce shi ƙarya ba kamar yadda yan kwamedi suke za mu ji irin misalan yadda annabi yake kaka ce to shi ne mal abu jibara yake wato shi ma za a huwa na ba da ya zo ya yi mata kakaci to wani hadisin yana da illa saboda munkari ne wal munkarun fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda saboda wannan shi jibara ibn mugallis munkarul hadisi yawa amma yi ma'anar hadisin tana nan domin mun ji a shawahidul muhammadiyya a hadisai ingantattu annabi yana kaka za kuma mu ji a nan ma babu kunyati bil asbab babu da zai magana akan a irin alkunya da sababi da nini an gane mutum ya yi wani abu sai kawai a makala sunansa da abin da ya yi an fahimta da kyau ko idan hadisi zai fito da abin karara amma kan yi wani abu kawai da zarar ko kwatance ake so a yi za ce wanda ya yi kaza din nan shi ne wani sama a jingina ka da wani abu da ka aikata da ya faru da kai sai a jingina ka ne to shi ma wannan ana yi mutukar ba zai taba kima da martabar mutum ba bari mutum ne ya hadisin ya ce قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سعد بن سعد رضي الله عنه قال شيء مالم ابن السني يتي مالم انسى الحسن ابن محمد يا كان تدش shi kuma ya jiyo daga malaminsa abu umayya muhammad bin ibrahim shi ma daga ce malamansa asim ibn ali shi ma daga malamansa abu mashar shi ma daga malamansa abu hazim shi kuma ya jiyo daga malamansa sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu kan yace wa qa'a baina ali wa fatima radiyallahu anhu ma kalamun wata rana an samu sabanin magana tsakanin sayyidina ali da na na Fatima irin wannan ko mutum bai yi aure ba musamman in yana duba gidan magabata zai sa gidansa ya zauna lafiya domin duk gidan da ka ji shiru kowane iri ne hakuri aka fi ka wannan shine ka'ida ka fahimci langwacin abokiyar zaman ka ta fahimci langwacin ka to za ku zauna lafiya domin da duk yadda kuke ganin mata da hankali da nutsuwa tana burke ka a wajen ta hudu ran da kuka zama ɗaya twenty four hours za ku iya yi tare wata kwafarin ta yi ma sai ka ji kanka kamar ya buga Wani ita ce ɗabi'ar mace kuma wajibi ne namiji ya kiyaye wannan in ka rike wannan to shi ne za ka iya zama da wani amma wanda yake yin kiwo a nun jari ba a saba masa don ko za akwai masu ɗabi'a irin wannan yana ganin wai shi ba za a saba masa ba to za ka zama a wato da waki eh da ya wuce ka ba za ka iya zama da mace ba wallahi dole sai ka fahimci mace a yadda take shikenan duk yadda mace take da hankali da nutsuwa da hadda ta komai idan ka auro da ka sa a ranka za ta yi wa laifi ɗari to idan ta yi guda ɗaya a ranka ko ranka ya bashi zai ka ji to a wanda zai ɗari ya ɗaya saura tasa'in da tara to ko a cikin tasa'in kuma idan kai sai da karan baki ɗaya ai kaci kawai sai ka gaba ka kula ta baka shiga harkar ka wannan shi ne yake za a zauna lafiya fahimtar wannan da kyau kun san yanzu musamman matasa za ka ga yadda suke fahimtar abubuwa daban da gani da mutum zai yi auren ba da kuma yadda zai zauna da iyalin shi kansa fahimtarsa daban irin ta zamani ce ta social media ce shi yasa ba zai ji daɗin aure ba wai wani ya kirawo wanda cizo ya kirawo ɗansa ya ce da shi ya kamata ya gama NYC ya kamata ka yi aure yana ɗan ɗinkinsa haka su shi burinsa tun da ya yi boko mai zirgin ne ce ya haka ya ce magana da ke ya ce ba ba ai ban yi sai ba ne shi ce ka ganna nan kai hakan nan da yake yi yace ko ni da na haife ka har yau ban sai filin ba haka yake masa yace ko ni da na haife ka har yau ban yi sai filin ba ballan da kai to da ka ga zai da jira kenan kai yin sai filin haka da na haife ka to to saboda haka wannan shine abu abubuwa yadda suke kawai reality za ku kalla a daina kallon khayal a kalli ne a fito reality yawwa sai a zauna lafiya to shi ne ka ga nan darasi nake so mu dauka dan masu auren da mara na auren din yin dawa masu aure a cikin ciki sun kuma sani amma musamman marasa aure ka san mara aure ya fi kowa rawa kai to saboda haka musamman su ba magana tarbiyya da sanin ya kamata ka san dai ba gidan da ya kai na annabi ko ba haɗi ma yawwa to bari ku ji وقع بين علي وفاطمة رضي الله عنهما كلام sabani ya afku tsakanin na da Fatima ka san dai daga gidan tarbiyya aka dauko ta to sabani ya shiga tsakanin ta da kanin Annabi alaihi salatu wasalam kuma kanin Annabi ka san dan gidan su ne saboda haka tarbiyya ce ce yau to sabani ya shiga tsakanin mata da miji duka gidan tarbiyya fakaraja aliyu dai na aljihu ta ɗaya daga cikin kumulolin da ake ɗauka kenan muna yawan gaya wa mata a karatuka da ake idan namiji ya miki shuru wannan matsawan da kike yi in yi magana ba za ki ji daɗin ta ba shi da za ka zo shiru yanzu mace sai da awa biyu tana magana namiji ya shiru wallahi yana yin maganar minti biyar za ka ji ya wanke gaba ɗaya su gaggarin da duk ƙarya take minti biyar da ya yi maganar mulki biyar saboda shi ɗabi'ar namiji ba magana ba shi aiki yake ɗabi'ar namiji ba magana ba shi ne zai san magana shi ta aka dame shi sai ya waje to na ke gaya wa mata in ce wannan fitar ko shiru alkhairi ne a gurin domin idan ya yi omitin ba ku san me zai fitar ba kuma shi amarza aiki ne shi za a yi shiru da ce an bai da ita ba kuka ce a'a ni hankali aka mai jiki wannan shirin da aka yi miki yawwa saboda haka to sai da alkun ga yana ganin wannan duk da amarya ce ba a ce amarya ba ki alai ko to sai kufi fakara da aliyu kawai ya fita ya ba ta gidan haka ake yi in ce tsaya ba in kai ce sai wannan surutu ka tsaya a nan ranka ne zai ba ki kawai fita ka shigar ka tabo ta harka ba alƙa nafsahu ala turab daidai ba ma zuwa ya tara abokai rika gaya musu gashi kaza kaza a yana zuwa sai shiga masallaci masallaci annabi lokacin tattagari ya ce ba kafe ba zumunci ba komai zai ce baya ba komai a ciki yana zuwa kawai ya kwanciyarsa ba wa Allah ya nemi ce baya kawai ya tattaro kasa sai ya gulo da ita in ya tattaro kasa ya kawai ya hulu da ita ya dora kansa a kai yadda dai za ta yi tudu ya ji daɗin baccinsa kawai ya hulu ba ta hana annabi sallallahu alaihi wasallam bar ku tarbiyyar yadda za ta bayyana sai annabi ya zo gida dama mun faɗa iyaye mu mun san a ɗan shekarun mu mun san cewa a shekaru kafin cutar nan iyaye na zuwa gidan 'ya'yansu yanzu masu na zuwa amma bambancin ne yanzu da na da sai an yi waya yanzu sai an gaya mata za mu zo za ta gyara gida ta sa turaren mutane da ko ba sanarwa ba waya ba sanarwa kawai kuma ba ɗan aiki a tura a ce za a zuwa kawai ka tsam za a don uwa ko uba sun zo musamman iyaye ba za idan ya zo kawai karatu zai yi ba ta daɗewa da ya shiga akwai abin da zai kalla shi kenan wani lokacin idan uba ya je ya gano wani abun ba ba zai kula shi ba zuwa ne ya sami kanwarsa koya sai ya ce ya kamata ki je gidan wanda in kin je ki ja kunnen ta kan kaza ita za a tura mata mace ya uwarta a ce ta je in ta je ta wata faɗa a kan kaza shi uban ki ya gani domin ki namiji ne ya san me maza ba sa so kuma ya gani a gidan saboda haka sai alfaka ta hada na nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ita yayi mata tambaya ina mijin naki fa kana sai ta ce kana baini kana baini wa baina shay'un ba kanya yace mun dan samu sabani ne tsakani na da ba ta koyi ba nan can ai kaza yake mun sai ta yi ruwan ya ta faɗa idan mace suka bata da mijinta duk shekara goma sha biyar suna zaman lafiya ran da sabani ya shiga a wannan sabanin in dai ran da ya baci emotionally to za ta iya makariya ta shekara goma sha biyar komai na yarda duk wani alheri ai shi ne hadisin da Allah ya faɗa cewa za su ce ma ra'aytu minka khairan qattu to na ga amma ta rawatar juma'a da ta wuce a nan muna karatu nace wannan kalma ba a daura mufrad nace ba wanda ba ta da ita a kamun sunta duk cikin ku nace kawai bambanci shine wato applying din da yawa wasu za har su mutu a cikin ku ba za su yi apply amfani da ita ba amma tana nan a kamun sun domin annabi ne ya faɗa ɗabi'ar mace ce in ka gama ta gama ta zaro ba ka taɓa yin ka taɓa yin ba to tarbiyya ne Allah ya taimake ka ta ajiye ta wannan ba wai babu kamus din ta bane akwai cikin vocabulary din ta akwai tsoron Allah da tarbiyya ta jira da sa ta kiyaye ma amma akwai kanya ne ta shehu ko kanya don kun yi sabani da ke shi ta karka zake wai yanzu kai dan kana wurin sirri kanwaka ta kawo karan mijinta ta zo an haɗu duk mata an zauna ana ta jimami a gayyato ka a matsayin ka na namiji ka zo ka biya musu kai ma kai hukunci imaginary karka yi musamman su rayu dan su sai ko biyu ko uku karka a ka nuna maka ta ka tausaya amma kar a haɗu da kai a ita rajin sa karka yadda domin wallahi za ka ji kunya kai su mata abin kunya ba komai a gurin su za su ji kunya kuma su tsora kai kuwa za ka ji kunyar abin da ya zo ya dawo ka wani ba nan ta muna zuwa gizawa tafsiri ba na mantawa a shekarun baya muna zuwa tafsiri da azumi bodin to da haka wata muna na yi ni nake tafsirin to da haka na yi wata magana irin wannan da aka tazo yace yace ai ni zan baka labari yace ni ina ganin wani zuwa ruta dan wata ta kawo ƙara da na shigo gida ina huti na rika bambami nake wallahi sai mun kai ki ƙara yace ba shi ya haɗa shi da yan sanda yan sanda suka ji da ya ga shi a matsayin sa na barista ya zan tsara maganganu ko aka kulle yace mu kasa wani abu malamin su na ta my lord saboda haka sai yace ai na tafi kasuwan sharaɗa yace zan yi wuce ba ne kaga wani abu na ta sai ka faɗa ran sai yace kawai sai gan su shi da ita dan wata ga da ta za a kan eh wallahi yace sai kawai gan sa ka zai jarra ta zo bele abin ta yace wallahi ba shiri na tunfiya a gurin mai kayan miyan nan an suka wuce eh da kan su gani yace to tun daga nan ne yau kana alamun gara nace ai sai ka kai har zuwa mai jinnati wannan bai kamata ka tsaya ira iya a launin yara ba to irin wayannan abubuwan suna da yawa musamman in an riga an zama ɗaya kuna da ƴaƴa to kai da gazansa da ƴaƴa sun riga sun ratsa a yi da gazansa lalle a ba hankali to kaga su matan su tarbiyyar yanzu sai ta motsa na na Fatima ta san yadda annabi yake kaunarta maimakon da babanta ya shigo ta fashe da kuka in wata ce zai ta faɗi ta ce duka ya mata baya fita tab za ta yi so da haka sai ta ce a mun samu sabani ne tsakani na da shi ka faɗi waye mai gaskiya yanzu a sabani tsakanin ni da ta kuma san wannan ɗabi'a ce ta gidan aure fasaraja muktabar annabi ya fita a ya fita a fusace فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أول نم فخرج مقدما في سيدنا علي da abin ya yi wato ya fita tsakanin su sai ya fita cikin fushi eh ita take ba da labari ya fita cikin fushi fa kana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito fa waje da hula iman dan da ya fito cewa aka je da tambaya amma ina yake sai ba gangi wani ya ce a yana cikin masallaci ba sai annabi ya shiga masallacin yana shiga fa waje da huna iman ala turab sai ne ta da bawa Allah kawai yana baccin sa tun ma ya yi ta a baccin sa akan turbaya ba ya kafa hutu annabi ya tafi ya farkar da shi wa ja'ala yamsahu turaba an zari saboda yadda ya kwanta ko zan kwantar ne da waye ya kwanta sai yana duk kasa a jikinsa sai annabi yake karkade makasa daga jikinsa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa yaqulu yana cewa innama anta abu turab wannan ai kai ne baban kasa yana ta gaya mar dokin da ya samu abu turab kenan ai kai ne baban turbaya wannan baban turbaya kalli jikin ka ba kaga ko mutum yana mace yana ga wani lokacin dungumi ya tsago to ji kasa ta makale mar a jiki yana ta karkade yana kai sannu baban turbaya ai kai ne baban kasa haka قال سهل لرواية يتي فقلنا نمدحه بهذا يتي والله دي wannan abun sai muke yaba wa sayyidina Ali dai Abu Turab da Annabi ya kira Annabi eh sayyidina Ali sai muke yabanta da wannan sunan Abu Turab suna ne da Annabi ya rada ma alkunya ce da ya rada ma da kansa shine Abu Turab fa ila unasun ya'ibunahu bi amma sai aka samu wasu munafikai masu fada da sayyidina Ali su kuma suna aibanta shi shi ga shi ba ta wa tsabar talauci ba abu tura ba ake cewa su kuma suna aibin tajiri to dama ita kalma ko dukkanta wani zai iya munanta ta yi to kun ga wannan hadisin darasi ne mai mahimmanci mai mahimmancin gaske a gidan aure yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda mafi yawanci matashi wanda yake neman aure bai san bacin ran abokiyar zamansa ba wanda zai aura wata san nasa ba ran da zaka je sai ran da ka shirya ba ka faɗi ranar ba ran juma'a ko ran alhamis ko ran kaza ka faɗa kuma sai ka yi wanka ka sa turare ka tafi cikin annashuwa ita ma haka ba wanda ya san bacin ran kuwa ba ka san ta ba ba ta san ka ba wallahi ka san ta ba ai zama sai ka zauna da ita 24 hours din nan malam kana da zaune gaba ɗaya 24 hours din ka ka gani ka gana ta to anan ne aka fara gudun su shi za wanda ya yi aure yana yin aure ya zama matafi in shekara ɗari zai a haka ba zai san matarsa ba ana kai amarya kwana biyu uku sai zama kawai jijira mulane kwana biyu uku ya zo ya koma ai baka santa ba yau ina la ba ka santa ba ai sai wanda wanda ya zo ya zauna aka gumurzu to sannan shi ne zai fahimci iyalinsa kuma wannan zaman kuna zaune ma ba yawo sai kun shekara goma cin za ku fara fahimtar juna yawwa kaga kaka yi bai magana tun da baka shekara goma yawwa sai kun shekara goma har yanzu kai baka wallahi baka gama sanin ta ba domin a shekara goma ba ta ba ni ka kafa ta ba a lokacin take yanzu tana ta dan jini ko ta ji ana baban wani kana zara kana dan bude baki baka ga wannan ta ba daga shekara goma ne za ku fara fahimtar juna kai da ita ta fara yanke kafarta ana zuwa sha biyar kuma a lokacin ta fara jin ka zama personal property dinta to a nan kuma wani sabon fenti za a buɗe to shi ne malai yake gaya mana nau'un haka wani nau'in daban قال حدثني محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن السباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول شيخ مال ابن السني يتي مال موسى محمد بن محمد بن سليمان يا كلمتي شي ما يجي daga malamin sa Muhammad ibn Sabbah shi ma daga malaminsa Abdulaziz ibn Abi Hazim shi ma daga shehin malaminsa mahaifinsa shi ibn Abi Hazim din to sai yake kare yake samitu sahal bin sa'ad naji sahal dan sa'ad cikin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam radiyallahu anhu yaqul Allah ya kara masa yadda yana cewa سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابا تراب a lokacin da damin da Allah tabbata a gare shi ya raɗawa sai na da suna da Abu Turab mun ji kuma dalili yanzu ko dalilin Abu Turab saboda haka alkunya ce ta sai na ai Abu Turab babu kunyati bil abqal babin da zai yi magana akan yin alkunya da mabunkuta kasa mabunkuta kasa da abin da yake wucewa daga kasa ya juro kasa shi yake kira mabunkuta kasa dankali rogo makani da sauransu su ne a wato mabunkuta kasa su so da haka wai kaga za a yi wa mutum alkunya da mai makani mai rogo mai dankali saboda mu'amalarsa da wannan abu to ma da yace قال أخبرنا حاجب بن ابن أركين الفرزاني قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا فهد بن حبان قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحنظلي عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله مالك رضي الله عنه قال شيء مالني ابن السني yace malamin sa Hadid ibn Arqib Al-Fargani ya karanta da shi ma ya ji daga malamin sa Sulaiman ibn Sayyid shi ma daga shehin malamin sa Fahd ibn Hibban shi ma daga malamin sa Abu Abdurrahman Al-Hanbali shi ma daga shehin malamin sa Asim Al-Ahwal shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu kan yace kannani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi matsalacin yace annabi ya mun alkunya da wani amabun kushin kasa kuntu internet wa wannan na kasance ina zuwa in turo wannan abu da cikin mabun kusa kasa na bada misali kamar dankali da rogo da makani da sauransu to ya yi ma alkunya da tsere ta wanda yake tsirowa kullum annabi da ganinsa da dankali ko rogo ko makani sai ma alkunya kamar a ce sarkin makani sarkin rogo misali sai ma alkunya da yadda da kaji an faɗi sunan shi ake ne babul kunyati bil af'al babul da zai magana akan alkunya da aiki shi kuma aikin da kake yi kamar yadda duk ba mu sai yana da wannan ka je na kiran mutum da gyaran wuta da gyaran famfo ai aikin ka ne ko ne bakare ne kaza shi ne aiki kafin ja tela duk wannan aiki ne ko na sana'arsa yauwa قال أخبرنا عبد الله بن زيدان البجلي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني يتي ما لم انت عبد الله بن زيدان البجلي يا كرم جدي shi ma ya jiyo daga malamin sa Sufyan ibn Waqi'i shi ma ya jiyo daga shehin malamin sa Husayn ibn Ali shi ma daga shehin malamin sa Zaida shi ma daga malamin sa Ali bin Zaid shi ma daga shehin malamin sa Abdurrahman bin Abi Bakr shi kuma daga mahaifinsa shine Abu Bakr din mun faɗi sunansa Nufayyu ibn al-Hari radiyallahu anhu qala yace kare yace ana awwalu man nazala ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yawma ta'if lokacin da aka yi ta'if ta'if daga maka yanzu ana biyan kuɗi kamar guri ne na siyaha yadda ka san kana so ka je ta'ifa in ka je maka ka samu dama ka san tunda ka sauke umara mutum ya sauke umara ya dawo maka ai zama abin da ya rage mai yanzu kawai tawafi ne da sallah su zai ta yi ko to mutum ɗalibin ilimi ne yana so ya more zai iya zuwa ya samu ɗaliban ilimi su tafi siyaha ɗa'if yadda ka san ɗa'if yadda ka san mambila yanayin mambila haka ɗa'if dai mutum ya tafiya kawai ya biya kuɗi a kai wuri ne mai kyan gaske idan mutum ya je zai ƙara ilimi mai yawa a nan duk wannan ana zuwa yawon buɗe ido a nan zo da haka wata dallai tadallaki bi ma'ana da zalfi sai na sauka bi bakaratin da duku duku sassafe shi ne bakara a isin wa sabbi hauhu bukuratan wa asila bukura shi ne ai wato safiya duku duku sai na sauka da sassafe fa kallani bi abi bakara annabi yana fitowa da gani na fara zuwa jinsi sannan baban sammako shi ke rake cewa abi bakara baban sammako amma sunansa Nufai bin al-Harith shine sunansa Abu Bakar ta baban sammako kenan ko shi a sai na abubakar ai sunansa abdullahi bin usman ko ibn abi quhafa bakannani bi abi bakara sai mu alkunya da abi bakara babu takniyatin man lam yulad lahu ba'd babun da zai magana akan yin alkunya ga wanda ba a mai mara haihuwa ba har ka ce mara abuwa ne wata kila budurwar kirki ma bai da ita ya halatta amma alkunya da da da wani suna da kake so idan Allah ya baka ɗa ko ya ai ma alkunya da ji ya halatta kai wa kanka alkunya ne قال أخبرني ابن منيع قال حدثنا موسى بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي عن ربيعة ابن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه to shi malamin ibn sun yace malamin sa ibn wani'i ya karanta da shi ya jiyo da gurin sa shi ma ya jiyo daga malamin sa Mus'ab ibn Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair yana da da Mus'ab a cikin ƴaƴansa sai yace kana haddathana abi yace shi kuma ya ji daga mahaifinsa shine abin da ake faɗa cewa kana da ɗa ko ‘ya'ya ka koya musu sana'ar da kake ka rika zuwa guraren alkhairi da kake zuwa da su sai ba daidai bane mutum kawai ya lallabo kawai ya karkade takalman sai tafi masallaci ya kyale yayansa a gida ba daidai bane saboda haka za ka fita sako su a gaba in kuma za ka so ka lallai ka tabbatar in ma baka sako su a gaba ba ka tabbatar da sun zo idan yaranka ba masallaci ba kai suke biyowa ba wani masallaci ka ɗaya suke sallah in zai sai sun yi a gurin ka yi tasabbu ka bibiya da wa kuka yi sallah da gaya ba da wa da ka je ka tambaya a nan yi sallah wataƙila ma lada ne ko limamin masallacin da kan da Allah kun ga wani ya yi sallah a nan ko kuma a bai kuwa kuka yi sallah suwa ne kun ganci ya yi sallah ka rika bibiya وأمر أهلك بالصلاة واقتدر عليها لا نسألك رزقا haka Allah yake umartar su za a yi a umarce su da sallah to shi ne mana yake cewa an rabi'a daga kuma wato malamin sa shine rabi'atu ibnu usman shi ma ya je daga malamin sa zaid bin aslam shi kuma daga aslam din mahaifin قال يتي خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتي مو بكثير سيدنا عمر الله يقال متى يدعى حتى دخل على سهيل حائدا بالعالية حتى دخل على سهيل سهيل حائدا بالعالية حتى يتجا واتو gurin suhaib suhaibul rubi kenan ko ya shiga gurin a wata gona da take a can wato can kudancin madina wata unguwa ce ba kada lahu amma kun san wannan unguwa yanzu wannan unguwa duk wannan unguwannin da ake magana duk suna cikin masallacin nan ai cikin masallacin annabi alaihi salatu wasalam unguwanni ne masu yawa duk an shigar da su masallaci yanzu kake da cikin masallacin annabi alaihi salatu wasalam a unguwanni kake burdik inda aka ce ba ka tarihi an yi kaza an yi kaza ai dan tsugun kungun yanzu da aka zo kai shi bai da yawa a cikin masallacin shi za ka ga museum din da za su nuna ma dan abu za ka gani dan guri ne dan kankani takurari banda irin su to kaga kalle ga masjidin gaba masjidin Ali Bakar Siddiq nan ko ka duba ka gani masjidin gaba nan ko nan ne inda sai da abubakar yake fitowa yi sallar idi kaga ai unguwar da yake da wani inda annabi alaihi sallallahu yawwa wata unguwa ce fa tafiya ce mai tsawo yanzu daga masjidul gaba ga gidan da a cikin masallacin suke da nan suke to na annabi yake zuwa ya yi sallar roƙon ruwa ko sallar da za a yi a waje a nan annabi yake to sai ya ce faƙaɗa da wuya sahai sai ya ce da shi ya kai sahai wa ya gaya sahai wannan waye gaya ba eh Umar bin Khattab sai ce da shi ya kai sai ma ni ka sai un aibu illa talata kisan ba wani abu da nake sai mutumin tuki sai ce sai kai kinki ba na zargin ka da komai ba halaye uku ba abubuwa uku ne nake zargin ka da su kadai laula wunna ma kaddamtu alayka ahadan yace ai ba dan su ba ba dawaran ya gabatar da kowa a kanka ba ka kai wa kowa kuntin kau amma wannan dabi'un guda uku shi yasa wasu suka wuce ka to shi sa wani program da muka yi a irin wannan rikin din mu na da'awa ana magana akan tafsiyatul nufus ai na yake cewa kyawawan ɗabi'u muka dawo cibiyoyin su abin da na faɗa ni a nawa kwamitin cewa wayannan ɗabi'un ba ba kai ne za ka gano kanka ba wani ne ke gano ba ganewa kai ne sun kirki ne ko mara kirki wani ne zai gaya ba ba kai ne za ka faɗa ba wani ne zai gano in wani ne zai ce wani kai wallahi kai marowaci ne to kai kokari ka gyara ka yi kokari ka gyara ko da yana da kwaɗayi ne to kai ma kana da yan ruwa yauwa ka san ai maroci ya fi gano ne mafi kwaɗayi ya fi gano maroci yauwa to sai ya ce ƙara mahiya ka ji abin da yake nuni ne domin so yake gyara ya ji kuma ba da ya kafa ɗa bai gyara ma domin zai yi yiwuwa kai kafa in haka ka gane ka ga yayi ai kamar abu zan ne ko da aka zo aka ce ba za mu da wato ba ma san sa saboda ni sai na umar yace saboda ni suka ce saboda yana da wasu ɗabi'u guda uku sai na umar akan ɗabi'a sai kana gwamnati su ne kan ne da biyu kuma shi ne adali ya tambaya ne da biyun suka ce ka gan shi nan kullum baya fitowa sai rana ta daga kullum sannan abu na biyu akwai ranar da kwata wata ba baya fitowa sannan wani lokacin yana cikin wuta ba kawai zai suma a lokacin yanzu mai farfadiya ya rika faduwa daga sama a mai shugaba ya rika faduwa ya zance ya baci zance ya baci in shugaba yana tafiya ya faɗi ai kaga akwai matsala yawwa su saboda haka sai na umar na jin wanda ya ce a kira wani hadu ba ruwa na bi saboda haka kai ka san hasin wani gurin malam ma zanu wai wannan mutuwa eh Allah ya ji kansa kwanan ya kare kaga eh na ni ku bin ko abin ba haka ni dai na zai a nan ke za ka je to ka gama hannu kyawu sai da sai na ya sa aka nemo shi sannan yi defending kansa sai da yi defending kansa to ka ganin shi ma ana gaya mara sa wannan sai ce ne kare ya ce na ɗaya a rata tu baziru malam kai almubazzari ne ta kwandalar ɗinka yayi yawa kana da kuɗinka amma abubuwan da kake yi almubazzaranci kake da kuɗin wannan ku ayi aibu ne ka zama almubazzari in kenan ka ga wanne zai ce kuɗinka ne me ya sai ka dan me za na yi din ɗaya kenan na biyu wa tukuna bihi nabiyyin bi abi yahya da gane ma alkunya da sunan wato wani annabi daga cikin annabawa ana cewa abu yahya kuma yahya ta san annabin Allah ne ka ji kalubale na biyu ai abu yahya na uku sai ya ce wa tuzabu arabiyyan sannan ana ma ana danganta ka da larabawa wa lisanuka ajami alhali kuma kai harshen ka ba na larabawa bane kabilanci ya motsa an zo ana ce ba ana yi wa nisba da laraba kuma kai ba balarabi bane to bari ku ji fa kana sai ce amsa amma tabdili imani fa ma unfiquhu illa bi haqqi yace abin da kake gani na kuna cewa ina almubazzaranci akan cikin dukiya ta yace ai ba na taba kake dukiya sai abin da yake cancanta a biya duk abin da ya cancanta a biya shi nake biya yanzu idan mutum ya je ya samu gurin da ake sai da ice cream kuf daya aka ce ma dubu ashirin kuf daya kuma da ya karba ya zai ba kuɗin zama ne kai ko wata gida bai ma kai wato albashin ka ne na wata biyu a gurinka kana ganin cewa almabazzaranci ne shi a gurin da ba almabazzaranci ba ne domin a fatan sun kuɗin ba komai ya taba ba kuma amfani zai dan ya ji daɗi ya siya ko kuma haka wai a shinkafar gwamnati ta koma dubu ɗari da wani abu misali kafin ta sako ga yan hausa duk ana sai da ita dubu talatin da biyar idan ya je siyo yan gwamnati ka ce yana almabazzaranci an yana da kuɗin kuma da ya siyo zubarwa ya yi siye da shi ne abu suhaili ya ba da amsa ya ce duk abin da ka ga na siya ya cancanta a siya ne shi na yana taɓa ba da wani misali yanzu za ka iya shiga kai da abokinka za ku iya shiga mall za ku iya shiga ya kashe dubu ɗari sai kuma ka kashe dubu goma amma kai ne a zoban zari ba shi ba eh dalilin kuwa da za a zo a kalli kudin sa a dubu ɗarin nan fatan cin zai iya zama bai fi zama wan fatan ba ne mutumin da ya misalin da nake bayarwa mutumin da yake ɗaukan miliyan ɗaya duk wata sai ya shiga mall sai kashe dubu ɗari wanda yake karɓar dubu talatin duk wata sai ya shiga mall sai kashe dubu goma wayar mabazzari yana alwatan an fahimta da kyau domin shi mai dubu ɗari a hamani fatan da kake yan fatan mai dubu talatin ba hamani fatan da kake to ta jiri bai wani abu ya kake saboda inda ba su da bakirai ai ba za ka biye marba idan ka zo kai ma ka kalli dubu uku ya ta magana ka ce dubu uku ka ta isa shi ne kan fatan ɗanka in ya matsi jiya ba ka bane imani to wannan shi ne to kaga sai ya ce wa amma ittirai amma alkunya ta ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kallani bi abi yahya to bari ga ma annabi ne ya rada mu yake kira na da abu yahya ba da ji ya gari ba sai mu ga kuma inda za a dora yace fala turku hali qauli yace ba kuma zan canja ba saboda kai magana dan magana ka ba za ta sa in canja ba kun ji na biyu wa amma kitabin ila al-arab amma jingina ni da larabawa kuwa sai yace fa inna ruma tabati wa ana sakin to barin baka labari yau yace asali ni ba larabi ne kuma dan gata gurin mahaifina wata rana mahaifiya ta ta rike da cikin ƴaƴanta da suka yi tafiya hanyar iraki suka je rufan daga iraki suka tafi rum shine ruma suka kawo musu hari suka karkace wasu a ciki suka ɗemi wasu a matsayin fursunonin yaƙi sai suka haɗa da ni yace na faɗo ƙarƙashin to kun ji dalilin zaman su haihu rumi da ake cewa a rumi asali ba ba ba rumi ba ne ba ɗan ita da ba ne ɗauke shi suka yi farkin sa aka yi sai zama bawa aka ce ne a matsayin bawa har ya girma a nan ya zo Allah ya taimake shi da annabi ya bayyana shi ne ya samu dama ya to yana cikin waɗanda suka ne musulunci da farko farko lokacin da ya zo ya samu labarin annabi alaihi salatu wasalam ya zo ma ya bayyana ai kun ga zuwa yayi tambaya aka gaya mar yana cikin wannan asariqun al-awwalun saboda haka da aka gaya mar ya to yana zuwa sai wanda ya ga Ammar bin Yasir a bakin kofa an ce mai yana can safa kun san gidan Arqam ibn Abil Arqam dunan safa da kake zuwa a wannan gurin gidan Arqam yake daro Arqam saboda haka sai aka ce yana zuwa sai ga amma a bakin koba yace ne ka kana yace kai ma ne kawo ka yace ai ni zuwa ne in ji me wannan bawan Allah yake faɗa in ji yace ni ba abin da ya kawo ni suka nemi izini aka ba su dama suka shiga suna shiga aka yi bayani sai aka ce sai suka yi keke ya wajen shiga musulunci tsakanin amma da suhaibi wasu ce suhaibi ya riga karɓar musulunci wasu ce amma ya riga karɓar musulunci to yana cikin wannan suka ba annabi kariya lokacin da annabi zai hijira ai kun ga suhaibi rumi lokacin da ya zo zai fita kowa zai fita inda ba ruwa ke ina za ka wani ya yi ciyawa zai yi wa baya ya tuwo da lauje da da buhu shi zai yi ciyawa ya baro komai nasa idan ya ta kwana zai hanyar madina kawai ya tafi gurin annabi ya hakura da komai nasa shi ne ya tuwo yana zuwa ina za ka yi ce hijira zan yi ba sai da umar ne kawai ya bayyana ba ƙara ya ce a muje ce hijira zan yi saboda Allah ya kore masa iya harbi in ya sa kwari duk abin da ya sai tafi ya zane sha futa ne ko yau saboda haka sai aka zo ana ta maganganu a gefe cewa kaza kaza yace na ga muku kace mu ta kai kin mu daya kai dan tirani ne ka zo tirani garin mu ka yi dukiya domin a lokacin ya yi kuɗi Allah ya hore masa ya samu kuɗi a garin mu kai kuɗi sannan za ka tattare dukiyar ka koma wani gari wai madina sai ce kuɗi kuke wanda dukiya eh yace to bari nuna muku duk inda dukiya ta dai yace nuna muku duk shagunan sa na singa da na kwari na koyi na yace dukkan su ba shi kenan ba aka kyale ya wuce duk dukiyarsa bai tafi da komai ba yana cikin wannan da ya zo madina annaba ne da zo salam ya kalle shi yace riba almal dukiyar ka ta yi riba ya su haihu dukiyar ka ta yi riba wannan ba zuje da ba annabi ba a unsu da wato ICG member ya daga mun ta yau ai da da mun ce uku ga mun ce uku anan an gane ko da ku nuna mai inda zai nuna ba shi ko ba ruwan sa ofin kawai ya nuna to saboda haka wannan shi ne sahibin rubi bawan Allah to sai ce to kun ji asalinsa balarabe ya je girma a gurin ruwa domin sun an sace shi a matsayin fursunan yanki fa inna ruma sabati wa ana sajuru ina karami suka ribace ni yace wa azkuru ahli yace kullum ina tuna yan uwana ya za iya manta da larabawa ba domin nan ne tushe yace kullum ina tuna yan uwana yace kuma barkaci walau anni in falakat anni rawsatu lan takaftu ilaiha wannan magana ta da girma take yace wallahi da ni barkaci inda toroto kafin tumaki inda ni mai haihuwa ne zan haifi kafin tumaki yace zan jingina shi zuwa gare ni abin nufi ba zan taɓa gudan dangina ba kowane irin abu suke da shi yace ba zan taɓa gudun asali na ba na jin cewa ni ba larabe ne ce kawai wani abu ya sun ce ni ba ba larabe ba ne kai ba hauje ne saboda ana zagin hausawa ana ta wurin gano kace ai kai ba ba hauje bane kai ba bulada kace ai kai ba ba bulada ni bane eh yace bai taba gudun asali ba to shi ne abin abin da yake nufi anan walau anni in falakat anni rawsatin lan tasaftu ilaiha yace da taroto zai fito daga jikina da sai na ko in fito daga tsatsan taroto yace wallahi zina jinjira kaina zuwa gare ni ba wanda za su zo mutum ya zo ya kalli babansa saboda babansa bai zo ko bai ciwo ba babansa bane ai ba yi ne gadi ne ko a ce wani ne ya zo daga ya dan uwansa ne ya zo daga kauye saboda gogewa shi yanzu ya yi boko ya goge to wannan shine babu takniyatul adban ranya ya lokaci ya kare to alkunya da jarirai ta ci mai zuwa ma dora mun fara akwai wani hoton littafi da na gani insha Allah to yanzu kai didi insha Allah mu za mu fara tunanin saka littafin zan je in na gani akwai shi da dama na karshen wata dan sai an samu littafin da yake da dan dama har a samu wanda zai yanki insha Allah muna ta dai duba wanda za a sa na karshen wata awwal na muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maka kusan sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofaffin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani kasar ma Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين